الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار da Allah wani ya bada biro mana wanda baya amfani da hisus amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadayi hadayi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ɗaya ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan bakwai a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine kasar ɗinmu na takwas daga cikin jeren giyar kala littafin a المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد نرتاف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan tauhidin rububiyya wahdahu la yakfi wato tauhidin kaɗai ta Allah da ayyukansa da halittunsa shi kaɗai ba zai isa ka dogara da shi cewa kai ne musulmin kirki ba ko kai musulmin kirki ba ne dole sai ka hada da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifati a cikin wannan babun muke kuma za mu tashi kan maganar malam da yake cewa fa hum kanu ya'rifuna Allah wa ya'rifuna rububiyyatahu wa mulkahu wa qahrahu wa ma'a dhalika fa inna hadha al-iqrara la yakfihim ولا ينجيهم وما ذلك إلا إلا لإشراكهم في توحيد العبادة هكذا تو كما يد مكفتا توحيد الربوبية لا يكفي mutum ya kaɗai ta Allah da iya ayyukansa da halittunsa wannan kaɗai bai ishe shi ya zama musulmi ba domin kafirai gaba ɗaya sun yadda da cewa Allah shi yake halitta وإذا سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولون الله إذن كتم بيسوا يا هل تسمي دك أسيزا ستمك الله يا هل تسو كاغا دي دي سكي دمو أتوهيد ربوبية إن كتي قل من يرزقكم من السماء والأرض وكي أزرتاكو دك سمي دك أسيزا amman yamliku sam'a wal basra kowa ke mulkin sammai da ƙasai kowa ne ne ya mallaka muku ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke cire rayayye daga matacce wa yukhrijul hayya min al mayyit haka wa ke cire matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amr wa ke jujjuya al amra fa sayquluna Allah za su ce maka duka waɗannan abubuwan Allah ne ke yin su kaga da ni da kai da su duk mun yarda cewa Allah shi ya kaɗe ta da waɗannan ayyuka haka ne to wannan in dai ya mai da su musulmi to fir'auna da ƙaruna da hamana ma duk musulmai ne wannan ba zai mai da su musulunci ba shi kaɗai dole he sun haɗa da sauran guda biyu ban fa gane ko kun fahimta ba to wannan shine abin da malam yake magana to shine anan yake cewa fahum don haka su waɗannan kafirai kanu ya arifuna sun kasance suna sane ya arifuna Allah sun san Allah na fata an fahimta sun san Allah wa ya arifuna rububiyyatahu kuma sun san aikata aikatansa da halittunsa wa mulkahu sun san mulkin Allah wa ƙaharahu sun san rinjayen ubangiji akan bayin shi ya rinjayi bayin shi wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shi Allah shi ne marin jayi a burkushin bayi sama da bayi wa ma'a zalika amma manan abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr ya ce tare da haka fa inna hadal ikrar la yakfihim tabbatarwar da suka yi cewa akwai Allah da tabbatarwar da suka yi cewa Allah shi yake da halitta shi yake da halitta da tabbatarwa da suka yi Allah yana sama da bayinsa ya rinjaye su wannan duka bai isar musu ba in ji malam abdulrazak ina fata an fahimta wala yunjihim kuma ba zai tseratar da su daga azabar Allah ba to anan ya kamata mu gane kenan ashe cewa akwai Allah ko na yarda da Allah wannan kadai bai iya tseratar da kai daga ka zama musulmi na hakika in dai wannan shi kadai ne to ba zai tseratar da kai ka zama musulmin arziki ba cewa Allah ne ke da sammai da kasai da waye duka duk kafiran Qurayshawa sun yarda da wannan na fata an fahimta duka sun yarda da wannan to wannan ba zai mai da shi su musulmi ba amma inda gizo ke saƙa idan suka ce wannan shine Allah ya ka ce to wa kuke bautawa sai su ce maka tsumburbura ko su ce maka lata ko su ce maka uzza ko su ce maka manata ko su ce maka amma ba sun yadda da wancan Allah ba to wannan shi yasa sai suka zama kafirai duk da sun yadda Allah ke da sammai da kasai shi ke da lafiya shi yake ba da rashin lafiya shi yake azurtawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi ne da halittu shi ya sama shi ya kasa shi ya tsiro shi ya duwatsu shi ya komai amma in ka tambaye su to wa kuke bautawa kuma yace a suna bautawa kaza ne aka ce to yaya wanda ya wannan ba za ku bauta bar ba sai ku bauta wani sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah kaji fa sun yadda da Allahu din amma suna bautawa waɗannan ne saboda su din su kai su zuwa gurin waye gurin Allah to kaji shi kuma Allah bai san haka wato a babin bauta Allah ba shi da wakili a ce wannan wakilin Allah ne shi ne zai isar ma da bauta zuwa ga Allah babu wannan a cikin addinin musulunci abin da ake so ka bauta wa Allah shi kadai in ka tashi kwala masa kira shi kadai yasa yace lahu da'watul haqq kira na gaskiya kwarmatawa na gaskiya ka nema agaji wa ake yi wa Allah lahu da'watul haqq ina fata an fahimta amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma'allah wallahi la ilahum ma'allah ba wani Allah tare da Allah mu na gaskiya jama'a Allah tambaya yake a ilahum ma'allah akwai wani Allah bayan wannan da yake amsa addu'ar wanda yake da tsananin bukata babu to su za su ce akwai Allah shi yasa Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna da yawa daga cikin mutane tafi cikin suratu yusuf Allah ya ce da yawan su ba su yi imani da Allah ba wallahi mushrikai ne gahi dai sun ce sun yarda da Allah amma kuma ba su da tauhidi na gaskiya mu je karatu ai ba mu ji komai ba jama'a an gane dan haka yace wala yunjihim ba zai tseratar da su ba wa ma zalika illa li ishrakihim fi tauhidil ibada kaji ko abin da yasa ba zama cikakkun musulmi ba saboda shirkar da suke da ita a cikin tauhidin ibada tauhidin ibada allazi huwa ma'ana la ilaha illallah wanda shi kuma tauhidul ibadati dinnan shine ma'anar la ilaha illallah shine ba wanda ya cancanta abotawa sai waye sai Allah walihada qala Allah ta'ala anhu wannan ne ma ta sa Allah ya faɗa dangane da waɗannan irin mutane wanda sun yarda da rububiyar ubangiji amma ba su yarda da bauta mai shi kadai ba Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da yawan su ba su yi imani da Allah ba illa wa hum mushrikuna face suna yi wa Allah shirka face suna yi wa Allah menene shirka suratu yusuf ka je ka karanta suratu yusuf abdullahi dan abbas da ya tashi fassara wannan ayar in ji malam abdulrazzaq bin abdul muhsin al-badr yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace min imanihim daga cikin imanin irin waɗannan mutane idza qila lahum in aka tambaye su man khalaqa as-samaa wa ya halitta sama wa man khalaqa al-arda wa ya halitta ƙasa wa man khalaqal jibala wa ya halicci duwatsu qalu allahu za su ce Allah ne ya halicce su amma tare da haka ibnu abbas yace wa hum mushrikuna kuma mushrikan banza ne kun ji dan haka cewa Allah shi ya halitta bai zama baya sa ka zama musulmi kai kadai shi kadai dole sai ka hada da cewa kuma shi ake bautawa ka je ka saurari laktar dr zakir naik mai suna the similarities between hindus and islam wasu abu wasu ayoyi da suke da kamanceceniya tsakanin addinin hindu da addinin musulunci a cikin littafin hindu jama'a akwai aya ɗoɗar wanda take nuna allah shine ya yi halitta kuma Allah shi ake bautawa kuma shi ne ya kaɗaitu da wasu sunaye wanda ba shi ba sunayen wanda ba shi ba shi kaɗai ya kaɗaita da wannan sunayen jama'a akwai wannan addinin musulunci ko babu akwai to Allah haka yake a cikin addinin shindu amma da suka tashi suka burkita abin yanzu ko addinin nasaran nan da ake magana su ma fa haka magana take fa suna da duk ayoyin da suke nuna abotawa Allah shi kaɗai tilo kar a haɗa shi da kowa yesu a cikin a cikin bible ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba cewa shi ba allah ba ne shi ɗan aikin allah ne amma suka murɗa abun suka juya abun suka ce su sau ba su yadda ba ata fau fau cewa dole shi allah ne sai sun bauta mishi amma addinin kwata-kwata babu wannan magana to idan ka je addinan duniya da yawa malam wasu shaidanu ne suka burkita musu amma asali addininsu na musulunci ne shi yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mauludin yuladu alal fitrati duk wani abin halitta da ka sani akan addinin musulunci Allah yake halittar abin shi duk wani dan adam da ka gani a duniya musulmi ya zo duniya inda kuskure ke faruwa shine sai ya faɗo ta hannun waɗanda ba musulmi ba sai su ta da hi akan addinin da ba na mai ba ba na musulunci ba amma daga gurin Allah shi musulmi ya zo duniya to in aka yi rahin sa'a ya zama iyayensa da suka yi sanadiyar zuwansa duniya ba sa kan aƙida da tauhidi na Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai ya zo ta ta hannun hagu sai ya tashi akan wani layi daban ta yadda da a ce wannan mutumin zai zo hannun abubakar da aisha musulmi zai tashi a menene a musulunci yasa sai kaga wanda Allah ya rubuta mar zai yi musuluncin daga baya sai ya subuto daga hannunsu ya dawo asalin inda yake sai ka jabar addini ya dawo addinin Allah to haka lamarin yake to a nan shi ne yake cewa abdullahi dan abbas ya ce sun yarda in ka tambaye su waye halitta sammai da ƙasai waye halitta waye ke halittar duwatsu za su ce maka Allah ne amma tare da haka wahun mushrikuna wa qala ikrimatu malan ikrimatu yace tas'aluhum ka tambaye su man khalaqahum waye halicce su wa man khalaqa samawati wal arda wa ya halitta sammai da kasai ka tambayi waɗannan mushrikan fa yaquluna Allah za su ce maka Allah ne amma fa zalika imanuhum billahi wannan shine iya imaninsa da Allah ba su da wani imanin da suka yi da Allah face wannan shine Allah ya yi halitta shi kadai ne imaninsu da ubangiji banda wannan ba su da wani abu na nau'in imani in ji malam ikrimatu sai ya ce wa hum ya'buduna ghayrahu tare da sun yarda cewa Allah shi ya halicce su shi ya halicci komai amma kuma suna bautawa waninsa ba shi Allah ba shine maganar da muka faɗa ɗazu cewa sun yarda Allah ne da halitta inda ta taburza take heka tambaye su wa suke bautawa to malam ikrima sai yace to anan ne inda gizo ke saka sai kaga cewa wanda suka yarda shi ya halitta kuma ba shi suke bautawa ba to inda muka bambanta da su kenan jama'a kuna fahimta ta da kyau wa qala mujahidu malam mujahid duk wannan jama'a manya manyan ɗaliban sahabbai ne ɗaliban irin su abdullahi ɗan abbas irin su abdullahi ɗan masa'udu da shauransu mafi yawancin fassarar da suka yi ƙur'ani daga wurin waɗannan jigajigan sahabban suka jiyo ina fata an gane shi yasa malaman tafsiri suke hujja da hujjojinsu suke fassara ƙur'ani da fassarar su saboda ɗaliban sahabbai ne su kuma sahabbai ɗaliban annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa qala mujahid malam mujahid yace imanuhum billahi qauluhum allahu khaliquna iya imaninsu da Allah fa shine su ce Allah shi ya halitte mu wa razuqu wa yarzuquna kuma shi yake azunta mu wa yumituna shi yake kashe mu fa hadha imanun ma'a shirki ibadatihi ibadatihim ghayrahu yace kaga wannan imani ne amma kuma tare da shirka ta bautawa wani Allah ga imani na cewa sun yarda Allah ne mai halitta amma abin da ya rusa imanin kuma shi suka isa bauta wanda ya halitta na fata an gane shi ne a can ƙarshen waccan surar da ya zo yana magana akan cewa idan suka hau jirgin ruwa fa'iza rakibo filfulki da'awullaha mukhlisina lahu din idan suka hau jirgin ruwa ya fara tangal-tangal da su sai su dawo su tsantsanta bauta ga Allah me yasa Allah ya ce suna tsantsantawa saboda za su yi ta addu'a suna roƙon Allah ya kubutar da su domin addu'a tana daga cikin abin da ke nuna kayar da Allah shine abin bauta na fata an fahimta sai su yi ta roƙon Allah Allah ka tsirar da mu Allah a lokacin wallahi kai a wani guri ma Allah ya ce waye watan sauna ma su shirku na sai ku watsar da abin da kuke wa Allah shirka da shi ku manta da shi ku rike sunan Allah shi kadai duk abin da da kuke wa shirka sai ku watsar sai idan bukatar ku ta biya falan ma najahum ila albarri idahum maza yushrikuna daga sun dafa tudu sun taka dandama dan kasa sun tabbatar yanzu ba magana kifewa a ruwa sai kuma su koma suna cewa ai ba dan lata ba ai ba dan uzza ba ai ba dan shehi ba ai ba dan kutufi wana ba to da mun kife a ruwan nan hadhihi mishkila to kaga wannan shine gwate da gudawa kenan mala ga gwate da man shanu yana kamshi sai aka ɗebo ludayin gudawa biyar aka zuba a ciki na fata an fahimci magana ma'ana lokacin da suka zo za su tsallake ruwa sai suka tsantsanta tauhidinsu suka yi ta kiran sunan Allah Allah kuma ya amsa kiran kuma sai ya tseratar da su suna tserewa maimakon su ce Allahu akbar Allah mun gode ma lalle Allah ka cancanci mabauta ma sau da kafa to kaga sun ƙara gyara tauhidi to ina sai suka watsar da wannan sai suka koma kirin sunayen mushrikan abun shirkar su to wallahi kai ma kai hankali duk lokacin da bala'i ya taso ma ka kira sunan Allah Allah kai ne Allah ka kukutar da mu Allah ka tseratar da mu Allah wallahi in ba kai ba Allah abun ba zai yiwu ba to ka saurari lokacin da Allah ya biya ma bukata ya kake kasancewa kana butulcewa Allah kana kafircewa Allah eh to daga lokacin da ka koma haka to ka zama ɗan uwan ɗayan ka zama ɗan uwan sauran amma na sun zama kamanceceniya da wannan da waɗancan amma inda tauhidin ka zai bambanta da waɗancan lokacin da Allah ya biya ma bukata al'amuranka suka saitu sai aga ka sake rungume Allah kuma hannu bibbiyu ka sake tsantsanta tauhidinka ga Allah to shikenan sai a ce wannan yayi rabo duniyarsa da lahirarsa eh sai su tafi gurin bokaye da gurin waɗanda suke matsubbata gaskiya ne wannan misali ne mai kyau kwamanda ya bayar mutum ne za ka ganhe musulmi ne ya yadda Allah ake bautawa ya yadda Allah ake kira idan matsala ta tashi ya yadda in zai addu'a Allah zai kira ya zo masallaci ya sallah duk Allah yake yi wa amma idan bala'i ya taso masa kawai sai ka ganhe yana tsallaka kunyayyaki yana shiga wani kungurumin jeji wallahi tallahi malam in ka tambaye shi ina za ya ce ai akwai wani kwamfuta a tanan din nan an ce shi kana zuwa gurinsa to bukatar ka ta biya a uzu billahi mini shaitan zai lamar ya ɓaci jama'a wallahi kamar haka ne kaga duk tauhidin sannan da duk wannan zuwa masallaci da malum malum babban riga da yake saka yake shigowa cikin ku ya zama na banza ya ruguza tauhidin gaba ɗaya a wancan layi to dole ne mu shiga taitaye mu shi wannan gadar ta tauhidi wallahi sai kai daga cika ƙetare ta fa kuma babu wacce tafi ta hatsari domin Allah ya ce duk abin da za ka yi a duniyar nan idan baka je da hiba wallahi ba zai yafe ma ba kuma da za ka je da duk zunuban duniya gaba ɗaya duk duniya ba wanda ya kai ka zunubi in ka je da tauhidin akwai yiwuwar ka shiga aljanna ba ma akwai yiwuwa ba za ka shiga aljanna da izinin Allah saboda wannan shine asalin tushen tafiya aljanna kuma ka tafi da shi shine hadisin Abu Zarrin wanda na kawo mana hira nan Juma'a wanda annabi ya ce idan mutum ko da yayi zina yayi sata matukar ya ji da kalmar la ilaha illallah zai shiga aljanna Abu Zarrin yace annabi kace ko yayi zina yayi sata yayi duk abin da ya ga dama annabi yace kwarai da gaske ina fata an gane daga ƙarshe manzon Allah ya ce ala ragami an fi abi zarrin ko abu zarri baya so sai mutumin nan ya shiga aljanna malamai suna kawo wannan hadisin a falalan la ilaha illallah da irin alherin da Allah ya dankare a cikin ta cewa in ka mutu da ita duk laifin da kai wa Allah Allah na iya yafe ma amma muna jan hankali kullum muka zo wannan gaba da cewa karka ji wannan kuma sannan sai ka ɗauka wannan abin ya baka lasisin saba wa Allah saboda kana da tunanin cewa ko ka saba masa zai yafe maka ina fata kun fahimci magana kar ka yadda da wannan ruɗi ne nake dan zai kai ka ya baro ka ka yi kokari kawai ka kaucewa sabo komai kankantarsa kana ji ana makaruhi makaruhi wani malami ya ce makaruhi fa in yayi yawa zai danna mutum a wutar jahannama ka san daga mutane sun ji an ce ai aka ba makaruhi ne ta to in dai makaruhi ne ai ba matsala wa ya gaya ma wa ya gaya ma makaruhi ba matsala to shubuha ma suke da damuwa balantana makaruhi eh fir'auna fa da hamana da karuna da Allah ya jera sunayen sai waye sun yi makaruhi da Allah makaronin fir'auna zai higar da shi wuta ko ba zai higar da shi ba na fata an fahimta da haka karka dauka wai makaruhi karamin abu ne da haka ba matsala ai makaruhi ne ai karahiya ne da haka sai ka sake a'a ya hankali Allah ya shiryar da mu da haka yace wa hum mushrikuna suna shirka ga Allah to shine yake cewa وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يسي ليس أحد يعبد الله غيره إلا وهو مؤمن بالله يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به الله أكبر ألا ترى كيف قال إبراهيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ya ce laisa ahadun ba wani ɗan adam a duniya ya abudu ma'allahi ghairahu wanda yake bauta wa wani tare da Allah illa wa huwa mu'minun billahi face a cikin zuciyarsa yana da imani da Allah wa ya arifu kuma yana sane annallaha rabbahu annallaha rabbuhu Allah lalle shine ubangijinsa ina fata an gane ma'ana duk wanda ka ga yana bautawa wani Allah to a cikin zuciyarsa akwai ƙanshin ba wancan ɗin yake fahimta shine asalin abin bauta ba shi ya san wannan na saman namu shine abin bautawa ina fata an gane yana jin haka a ransa amma shaidana da shaidanci ta hana shi bautawa na saman yake bautawa waɗancan kartin wa annan laha khaliqahu kuma ya yadda cewa Allah shine ya halicce shi wa raziqahu kuma ya azhi ne yake azurta shi amma wa huwa yushriku bihi tare da haka kuma yana masa tarayya da wani ban gane ko kun gane ba duk wanda kaga yana bauta wa nan Allah ai Allah ya gama tona waɗannan mutanen asiri yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina sau da yawa waɗannan kafiran fa fata suke wallahi su dawo cikin ku su zama cikin addinin ku dan sun san addinin ku ne na gaskiya sun san musulunci da addinin Allah da ta Allah da bauta shine da gaske wani kafiri suna tattaunawa da wani daga cikin malamai sai yake ce masa algafata malam yace na'am yace wallahi wallahi wallahi da ka gannin nan na san addinin ku ne gaskiya kawai ba zan yi bane na rantse da Allah karara ya fito ya gaya masa yace amma to tunda ka san shine gaskiya dan me yasa ba za ka yi ba yace kawai shi ba su yi abin kunya a cikin dangin shi a ce uwarsa mushrika ubansa mushriki kakansa mushriki babbansa kawunansa kowa yanzu shi ya zo ya jaza wa dangin abin kunya a ce yayi wannan addini shi kawai shine matsala amma wallahi duk bincike ya tabbatar da cewa wannan addini shine addinin Allah da Allah ya turo manzon Allah akai wallahi sun sani sun sani sai dai idan baka samu lungu ka ritsa su ko ka tattauna ta kai bango ba in ta kai bango za su fito su gaya maka malam adamu arko bari in faɗa muku wata magana da za ta ba ku mamaki malam adamu arko wannan imam na GRA yana ban labari ya ritsa wani fasto in ba dan ma saboda wata magana ba da na faɗa muku sunan faston wallahi da ya ritsa shi ya ritsa shi suka tattauna suka tattauna tattaunawa ta yi tsanani kun san me yace masa sai yace ana gafata malam yace na yace don Allah ka yi hakuri karka sa musulunta yace a ban ga da kai da yi hakuri yace malam hujjojin naka sun daki kaina yace don Allah ka banna haka wallahi malam da malam adami ya matsamar wallahi sai ta ya gudu har yau din nan mala da mardo yace ya ki yadda su ƙara ga masu tattauna ya kira shi a waya ya mar text message ya je har inda yake ya ki saurare yace wallahi in na saurare ka zan musulunta kaga kenan ya yarda ya sallama addinin nan shine gaskiya amma wallahi ba zai yi bane to haka suke wa alaikum assalam eh ka ji ko yawwa shi abin da ya fashi mamaki kenan iya lissafinsa zalika mablaguhum min al-ilmi shi ta inda ya gane namu ke gaskiya kenan yace mu namu kowa aka ce azhar azhar ce kawai guda daya ba wani contradiction za a tashi a je a yi sallah yace amma suna su kowa kawai zaba yake ya zaba abin da ya mar da lokacin da ya mar sannan ya je ya sabis haka ce yau ka ji ko yawwa yalwan shandam eh lokacin da ake wannan riga Allahu akbar Jibrilu shi ya gwada da kansa ya gani ya tabbatar da addinin musulunci da Islamiyya kuma yadda ya yi ya sayi irin waɗannan bishiyoyi da ake dasawa a gida guda uku.
eh Ya je gidan da ya dasa da ya dasa ta farko ya zauna ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce Allah idan dai addinin musulunci gaskiya ne addinin Allah ne Allah ka raye wannan bishiyar da ya ce. In ku addinin musulunci ba addinin Allah ba ne ƙarya ne Allah ka kashe.
ta da ya tafi na gaba ya ya ƙara shekara dan ma ya zauna ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce Allah idan addini ya nufi gaskiya ne addinin ka ne addinin Allah ne Allah ka tada wannan bishiya eh in ku addinin ku ya nufi ƙarya ne Allah ka kashe wani sai ya tafi ya shifka da idan ma ya dasa ta sai ya yi addu'a ya ce Allah idan bautar gumaka da ake yi gaskiya ne addinin ka ne Allah ka raya wannan bishiya
in ba addinin gumaka da ake bautawa ƙarya ne ba addinin ka bane Allah ka shi ta
ya ce wallahi wannan ta kiristan ce ta ɗan yi kamar zaki
daga baya ita ma sai ta murkushe kawai ta bata muke yanzu haka ta mutu ne ta aka fahimta yanzu haka mata la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka wallahi ba karamin darasi bane jama'a ku ji wannan darasin fa wallahi Eh. to to jama'a malam haruna ne ya ba mu ya bada wannan labari na san masu sauraron mu musamman ta internet ba su ji labarin ba tunda ba su fika a kusa da shi wato yace lokacin da ake faɗan yalwan shandam shi yana a taba a can ya ɗauki wani babban ɗan sanda kirista suna cikin matafiya shi yake ce masa shi wallahi in musulmi ne shi shi ba da wanda zai yi faɗa don ya gano inda gaskiya take ba wani wani abokin rigima shi yace me masa masa me yasa yace bishiyoyi ya samu irin na dashe da ake dasawa a cikin gida guda uku da ya tashi dasa ɗayar sai ya ce ya Allah ina addu'a idan addinin musulunci gaskiya ne Allah ga bishiyar nan na rasa ta Allah ka tada ita idan ku ba ƙarya ba addinin gaskiya bane Allah ka kashe wannan bishiya ya dasa ta biyu yace ya Allah in addinin kiristiyaniti gaskiya ne Allah ka kama wannan bishiya ta kama ta tashi in ba na gaskiya bane Allah ka kashe wannan bishiya ya dasa na uku yace in addinin bautawa gumaka da bautawa tsumburbura da lata da uzza da sauran gumakan duniya na indiyawa da sauransu in gaskiya ne Allah ka tada wannan bishiya ka sa ta kama in ba gaskiya bane Allah ka kashe ta yace to ta kiristiyatin ne ma sai kaman za ta tashi yace daga baya ita ma kawai sai ta murkushe gaba ɗaya. wannan ta addinin gumaka ita ma ta mutu sai wannan ta musuluncin yace yanzu haka a karkashin ta yake zama ya ci abinci ya huta dan haka shi yanzu ya fahimta addinin musulunci shine gaskiya kawai to amma ta- tambayar shine ya musulunta mala haruna to kaji inda matsalar take kun gane magana ma'ana abin da muke faɗa sun yarda addinin gaskiya ne da gangan suka yi su shige shi kaga shi yanzu shi mai rabo kaga shi yanzu ya gwada a aikata Allah ya nuna mar aya maimakon ya marma zai dawo sai ya ki kuma to shine maganar da muke cewa za ka ga da yawa sun gamsu da addinin Allah na musulunci wallahi sai to mu kuma darasin da za mu ɗauka a nan yanzu ni da kai kuma da Allah ya mana arzikin tashi a cikin addinin mu kuma sai muna wasa da shi ko ba haka bane kuma sai muna wasa da shi su ga waɗancan sun gano Allah ya, ya jarrabe su da ƙin shiga kai kuma ka tashi uwa da uba a ciki amma kana wasa da shi kana ta aikata shirkoki da abubuwan da za su ruguza ma addinin da su ruguza ma tauhidin to wannan shine dalilin darussan mun nan da muke wallahi sai ta wannan addinin da wannan tauhidin kada ya rushe a cikin zukatanmu Allah ka tabbatar mana da shi to shine yake cewa a illa wa huwa mu'minun billah fa sai mutum yana sanar da yana imani da Allah wa ya'rifu anna Allah rabbahu kuma yana gane cewa lalle Allah rabbuhu ubangijinsa ne wa anna Allah khaliquhu kuma Allah shine ya halicce shi wa raziqahu kuma shine ya azurta shi wa washirku bihi amma tare da haka yana masa shirka sai ce ara tara kaifa qala ibrahim baka ganin maganar da annabi ibrahim ya faɗa a cikin suratu shu'ara annabi ibrahim ya ce qala ara'aytum ma kuntum ta'budu ba kwa ganin abin da kuka kasance kuna aikatawa ne antum wa aba'ukumul aqdamuna ku da iyayenku na da can ma'ana wanda kuka gada daga gurin iyayenku fa innahum aduwwul li waɗannan abubuwan da kuke bautawa to su makiyana ne illa rabbal alamina wanda yake so na wanda nake so wanda zan bautawa shine ubangijin waye halittu gaba daya kaga annabi ibrahim ya tabbatar musu ga abubuwan da suke bautawa dinnan shi ma ya tashi a cikin su yaga ana bauta musu amma sai yace duk waɗannan abubuwan bautawar ni makiya makiyana ne ni ma ni makiyin su ne wanda ba na ki kuma wanda nake so shine ubangijin halittu gaba daya shi kadai zan bautawa kun gane magana da kyau ko fa innahu fa innahu adul lalle su makiyana ne illa rabbul alamin sai ce qad arafa annabi ibrahim ya san cewa annahum ya abuduna rabbal alamin suna bautawa ubangijin halittu din amma ma'ama ya abuduna suna hada shi tare da wanda suke bautawa daga cikin alloli kaga da ya tashi sai ya haɗa musu biyu sai kuma ya ware wanne ne na gaskiya ina fata an gane kaga kenan sun san Allah shi ne abin bautawa shi kadai amma suke haɗa shi da wasu daban ina fata kuna fahimta qala sai yace falaysa ahadun yushriku bihi babu wani wanda yake yi wa Allah shirka illa wa huwa mu'minun bihi fati ya yarda Allah ne abin bauta amma wallahi sai ya bauɗe sai ya dawo yana bautawa wani daban ala tara kaifa kanat al-arabu eh tulabbi taqul me yasa baka ga alarabawa ne idan suka zo talbiya suna cewa ba labbaika allahumma labbaika amsawarka Allah amsawarka kun san wani abu mamaki ko kun san wannan labbaika allahumma daga gurin larabawa mushrikai aka samo ta aka maida ita ta addinin musulunci kwarai da gaske don ku gane a cikin zukatansu sun yadda Allah kwaya ɗaya ne abin bauta amma ba za su bauta mar ba kamar yadda ɗawafin nan da ana yin sa a lokacin da ba menene ba musulunci amma sai kuma ana ɗawafin ana kaɗaita Allah a cikin ɗawafin amma fa Allah da suke kaɗaitawan ba kuma shi suke nufi da wannan ibadar ba ban gane ko kun fahimta ba suna nufin waɗannan gumakan nasu ne amma bakinsu wallahi ya ƙi sai ya nuna Allah ƙwaya ɗaya ne abin bauta amma su a zukatansu sun ƙudurta wannan ibadar da wannan maganganun zuwa ga waɗannan allolin da suke cikin ka'aba amma asali maganganun in zaka fassara su zaka ga suna ɗaukar ma'anar bauta wa Allah ne shi kadai bari ku ji karatun labbaika allahumma labbaika suna cewa labbaika allahumma labbaika labbaik la sharika laka labbaika labbaik la sharika laka labbaika ina fata an fahimta sai suka ce illa sharikan huwa laka to inda matsalar take kenan sai fa wannan abin da muka taranya maka da shi ya zama abokin tarayyarka shi kadai ne abin da muka hada maka da shi amma duk amsawarka zuwa gare ka ne ya Allah kaga inda suka bata inda suka hada gwate din da gudawa kenan kamar yadda na faɗa da su kun gane labbaika la sharika labbaika labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka kaji wannan fa labbaika amsawarka Allah amsawarka amsawarka baka da abokin tarayya a cikin ta sai suka ce illa sharikan huwa laka sai wani kwaya ɗaya da muka hada ka da shi muna bauta ma kaga sun yadda Allah kaɗai ake bauta amma sai suka kawo gwate kuma sai suka zuba gudawa a ciki ban gane ko kun fahimci karatun ba an gane magana da ke ko tamlikuhu kuma ka ji wani magana shi ma wannan wanda muka haɗa ka da shi ɗin muke bauta maka tare da shi tamlikuhu shi ma kai ka mallake shi ma'ana kai ka halicce shi wa ma malaka shi bai mallaki komai ba nan kaga talbiya ce a cikin da suka kaɗe ta Allah kuma suka yi kwaba a ciki to tun da shi ma na Allah ne dan me za ku bauta mar tare da shi shi ya halitta shi ya mallake kuma kun ce shi bai mallaki komai ba to dan me yasa za ku bauta mar tare da abun bauta ban gane ko kun fahimta ba to wannan shine matsalar malam yace al mushrikuna kanu yaquluna hadha mushrikai haka suke faɗa a lokacin da suke yin talbiyya su irin ta jahiliya da kuma abin da ya shafi kafircin su kafin zuwan musulunci ina fata an fahimta unzur jami'ul bayani karanta littafin jami'ul bayani a mujalladi na sha uku shafi na saba'in da takwas zuwa shafi na saba'in da ainihin wato tara ina fata an gane wa qala tabaraka wa ta'ala malam abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr mai wannan littafi Allah ya masa rahama yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna Allah madaukakin sarki ya ce kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani ina fata an gane qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa ai la tushriku billahi ghayrahu min al-andadi kar ku sanya wa Allah kishiyoyi daga cikin kishiyoyi kar ku yi masa shirka da wasu abubuwa daga cikin kishiyoyi allati la tanfa'u wa la tadurru waɗanda waɗannan kishiyoyin ba su cutarwa kuma ba sa menene ba sa amfanarwa duk abin da aka jingina shi zuwa ga Allah dan abauta mar wannan abin ba abin da zai tsinana maka kuma idan matsala ta taso ma ba zai iya yaye maka ba duk abin da kake cikin nan Allah nan na saman bakwai shine zai ma komai na fata an fahimci magana shine abdullahi dan abbas yake faɗin wannan wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzuqukum ghayrahu tare da haka kuma kun san cewa ba ku da wani ubangiji da yake azurta ku in ba na saman nan ba kwaya ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya wa qad alimtum kuma kun san cewa annal ladhi yad'ukum ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam min tauhidihi huwa al-haqq la shakka fihi wannan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku ku bauta masa kun san cewa babu wani wanda ya tantanta a bautawa bisa tantanta da dacewa in ba shi ba ina fata an fahimci magana wa qala qatada malan qatada ya sake cewa ai ta'lamuna anna allaha khalaqakum kun sani cewa Allah ne ya halicce ku wa khalaqas samawati wal arda kuma ya halicci sammai da kasai thumma taj'aluna lahu andadan amma tare da haka saboda ba ku da hankali kuke sanya mar menene kishiya kun ga kenan duk wannan yana nuna mana shirkar da mushrikai suke yi wajen bautawa wani Allah wallahi a sana suke yin ta kaga ga sahabbai da yawa sun fassara ayoyin da cewa a sana suke cewa Allah shi kadai ya tantanta da bauta amma suka bauɗewa hakan suke bautawa wani ga hakan cikin talbiyarsu ga hakan cikin kaza ɗinsu kai jama'a kowaye ne yanzu ka tasa da gudu za ka da ke wayo wa yake cewa wayo Allah ma'ana me yake nufi da wayo Allah Allah ya kawar menene ɗauki ya san duk duniya ba wanda ya isa ya kawar ɗauki in ba wannan Allah ba sai mai da Allah wayo Allah na zai ya ajiye ku a gefe ku kai ka ce shi kaɗai ne mai Allah amma in kuma lokacin bautar ya tashi kuma sai bauɗe wa Allah sai bauta wani daban ka duba rashin hankali mana in har ka yadda Allah ka ne kuma shine abun bautar ka to ashe ya kamata lokacin da ka neme shi kana cikin masifa da bala'i to ka neme shi cikin menene shi yasa annabi Muhammadu ya gaya wa ɗaya daga cikin yara yace ta'arraf ila Allah firraha ka dinga tuna Allah lokacin da ka samu kanka cikin walwala da kwanciyar hankali da nutsuwa ya arifka fi shidda Allah zai tuno da kai lokacin da ka shiga bala'i zai kawo ma dauki wallahi amma daga kaji ta kai ma karo sai ka watsar da Allah duk fa wannan shi ya kai su Haruna da Kamana Hamana fa ya baro su Karuna da babu wanda ya kai shi talauci a garin su jama'a ko ba wanda ya kai shi ibada je ka karanta tarihinsa mutumin kirki ne bawan Allah yana cikin kuncin rayuwa sai Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da dukiya da Allah ya azurta shi da dukiya sai ya watsar da Allah shi yasa zaka ji mutanensa sai suka zo suna mar wa'azi saboda sun san da nasu ne shi yanzu ne ya kauce ina fata an gane yana cikin ibada yana tare da annabi Musa shi yasa ma da Allah ya tayi sai inna qaruna kana min qaumi Musa ƙaruna da yana cikin mutanen annabi Musa fabaga alaihim sai ya ɗagawa ya musu zalunci ya babakere a kansu Allah sai ya koro mu labarin wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la latanu'u bil usbati ulul quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidina haka suka dinga mar wa'azi saboda sun san dama can mutumin kirki ne yanzu da ya samu dukiya ne sai watsar da Allah kuma ya kafirce masa daga ƙarshe zo yana cewa inna ma utituhu ala ilmin indi kun ga wannan dukiyar fa dama fa na san za ta zo kawai jiran lokaci nake yi ka san in mai kuɗi rena muku hankali wallahi tallahi in mai kuɗi rena muku hankali sai ya kalle ku ya ce to ku kuje ganin wannan dukiya dai kamar banza-banza idan na tuna muku lokacin da nake zuwa inugu kuma wallahi ƙarya yake yi ko nan da tumfura wallahi bai taɓa zuwa ba Allah ya bashi dukiya ko ba haka ba sai baba Ibrahim eh to in ma ya je din ai akwai wanda suka riga shi zuwa kuma duk ba su yi kuɗin ba kenan wa yake bayarwa Allah ba zuwan ka inugu ne ya baka ba to me kuɗi ya tashi shegantaka malam sai nuna muku ai dabararsa ne da tsabar iya nemansa ya sa ya tara da haka kar ku zo ya tara ku zo ku ce ya baku kuma ku je ku nema ya yi ta kawo muku wasu alhalu na ƙarya da zai da ya ce ya sha alhalin wallahi bai sha su ba malam ni na ga mutumin da wallahi muna zaune da hi jama'a muna zaune da hi zaman da muka yi da hi zuwa lokacin da muka rabu ba mota awa ɗaya da rabi zuwa awa uku ba amma na rantse muku da Allah ya samu ribar kuɗi ya fi miliyan arba'in a wannan awa biyu zuwa awa uku daga ya ji alat ya ce akar makalla kaga yanzu wasu kayana ne na sare su kaza an sayar da su kaza yanzu gashi an turo min kuɗin kuma wallahi ribar kaza na samu mala kuma abin ta kai ce har na tashi ko dubu ɗari biyu da hamsin bai fadi na rantsi da Allah duk ya gama min da sashi wallahi malam baba Ibrahim yo ga gani duk ya gama ban labarin cewa ya ci ribar kaza ya an turo alat din kaza ya samu kaza ya sai da kayansa kaza amma har na gama muka tashi wallahi bai ce to malam ba na kawo ba za sa ba ko dubu ɗari biyu ka je ka sha mai da hamsin to wannan shine to saboda haka wallahi jama'a ko menene a rayuwar nan kamar yadda lamarin ka zuwa ga ubangiji shine ka cika cikakken musulmi musuluncinka ya ma amfani kuma addininka ya tafi ɗoɗar ba Allah ba zai kama ka ba amma wallahi in aka wayi gari a cikin rayuwar nan ya zama kana jingina samunka da alherin rayuwarka da walwalarka zuwa ga dabara da hikima to za ka fi su karuna don da haka duk suka kafircewa Allah waɗannan jiye-jiyen jin cewa su wasu ne duk sai suka kai mutane zuwa ga abin nan yasa duk abin da za ka yi kaga tawadu'un nan da annabi ya ce mutane su dinga yi na rantse muku da Allah yana daga cikin sirrin da ke sa mutum ya zama yana yana fifita ubangiji akan komai domin daga lokacin da ka dauki kanka ba komai ba to wa kake dauka komai Allah amma daga lokacin da ka fara daukar kanka komai to har Allah ma raina shi zaka yi za ka ga shi ma bai iya ba ba haka ya kamata yi ba shi yasa za ka ga akwai masu jin gyaran Allah ta ai kaza din nan da kaza Allah yi ni na ga mutumin da tattaunawa ake da shi da wanda yake da kuɗi shi kuma Allah ya bashi ilimi amma bai san girman Allah ba sai yake cewa abokin tattaunawar ni da Allah ya yi shawara da ni da sai na ce kai ya baka ilimin nawa ni kuma ya baka kuɗin da ya baka ya bani kuɗin da ya baka na rantse da Allah wannan da ido na na ganshi ana magana da shi jahilci ya raina ni'imar da Allah ya masa akwai mutane da za a gansu kamar suna da hankali amma in kana tattaunawa da su sai kaga wawaye ne wallahi tallahi mana mutum ya dinga gaya wa Allah bakaken maganganu na rashin mutunci kuma yana musulmi wannan da ido na gan shi komanda yana cewa shi da ma Allah ya tattauna da shi da ya bashi ilimin da shi ya bashi da ya ba mai kudin he ba mai he bashi kudin mai kudin shi kuma to wannan shine matsalar mutane na'am so saboda haka mu ji tsoron Allah mu kaɗaita Allah da bauta mu yarda da ni'imomin da ya mana mu yarda da alheransa mu yarda da falalarsa mu yarda da tagomashi daga gurin Allah sai Allah ya karɓe mu muna musulmi tatattu sannan kuma mu je lahira ya saka ma aljanna kuma a hakan kai Allah ya saka kai rayuwa mai kyau wa yake man alladhi adhaka wa abka wa yake sa kuka wa yake sa dariya Allah man alladhi amata wa ahya wa yake kashewa wa yake rayawa ba wani wanda yake kashewa ya rayawa shi yasa ina ganin ganganci da rahin lissafin wasu mutane suna tinkara abu amma sai suna jira sai sun samu kaza sai sun samu kaza wallahi bawan Allah tinkara al'amura kawai kaskantar da kanka ka tinkara al'amura kawai ka roki Allah dace shi yasa wani mawaƙi ke cewa inna tawadu min khisalil muttaqi fa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi yace inna tawadu'a lalle kankan da kai ka je ka nemi al'amarin rayuwarka gurin ubangiji min khisalil muttaqi yana daga cikin ɗabi'u da halayen mai tsoron Allah wa bihi taqiyu kuma da kankan da kai da mai da al'amari ga Allah ne mai tsoron Allah ilal ma'ali yartaqi yake takawa zuwa ga matakan ci gaban rayuwa duk wanda kaga ka gan shi a inuwa to bincika ranar da ya biyo san da ya biyo ta ranar sannan ya tsinci kansa a ina a inuwa san da ya wahala san da ya kiyamun laili san da ya shiga san da ya fita san da ya tashi san da ya faɗi san da ya haƙuri ya jure da gumurzu da rugun tsumi sannan ya tsinci kansa a wannan umbrellan da yanzu kake ganin sa ya zauna yana ɗan shan inuwa amma idan kace kai lokaci ɗaya kake so Allah ya mai da kai abin da kake so to kai fa ba annabi Adamu bane domin annabi adamu ne rana ɗaya Allah ya halitta abinsa a tsayi zira'i 60 faɗinsa zira'i nawa 40 kuma a cikin ina aka halitta annabi adam aljanna ƙarshen me kenan arziki ƙarshen arziki shi a arziki ya tashi a arziki ya rayu har ranar da Allah ya sako da shi duniya to in ba irin sa annabi adamu ba jama'a wane ne za a yi wa irin wannan lokaci ɗaya kawai sikeletonsa aka aka gina fa shi fa ba haihuwarsa aka yi girma kamar yadda kowa ke ake haihuwarsa yake girma ba sannan yana tahi kawai sai jini imar aljanna ta bulbule shi ta ko ta ina iska mai daɗi yake ji abinci kala kala ruwan sha kala kala gurin kwanciya iri iri komai kayan ado kala kala ya gan shi a wani irin rayuwar da bai san ta ina ba kawai sai Allah ya busa masa rai kawai ya gan shi a ciki to haka fa shi annabi adam yake to in ba haka kake so Allah ya maka ba wallahi ka bari sai ka biyo layuka sai ka taka kayoyi sai ka yi gumurzu sannan sai a zo kuma sai a dace Allah ya datar da mu gabaki daya dan uwa za mu tashi a wa qala qatadatu ay ta'lamuna anna Allah khalaqakum wa khalaqa samawati wal arda thumma taz'alunahu in andada mun karanta wannan ko za mu tashi wa qad awrada ibnu al-qayyim an ibn abbas ga wata maganar ibnu al-qayyim daga abdullahi dan abbas wato za ku ji daɗin maganan nan amma sai sati mai zuwa za mu tashi a kanta abinda muka faɗa daidai jama'a da ni da ko allah shi ba mu ladan abu wanda muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ko allah shi yafe mana allah ya sa aljanna ta zama komar mu allah ya haramta wutacin naman jikin mu ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci ƴaƴan mu ya albarkaci matan mu ya albarkaci iyalanmu ya albarkaci garinmu ya albarkaci kasuwarmu da aikinmu da ofisoshinmu Allah ya datar da mu kafin da rufe karatu muna taya addu'a wa mutum biyu zuwa uku mutum na farko shine a kawu na nan masallaci kamar yadda na faɗa satin da ya wuce a wannan bawan Allah kawu yana daga cikin bayin Allah da muke ji da su a masallacin nan musamman ta fannin kiran sallah yana kira mana sallah kuma yana kula mana da ainihin wato wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lafiya akwai waɗanda muka wakilta a kwamitance a malam Aminu Ladan Koli da kuma malam Yusuf Mamadiyo limami na wannan masallaci na Kamsu Salawat wanda su suke ta sintiri akan wannan bawan Allah wajen kai shi asibiti yi masa dressing din hannu yanzu kan ba har an kai shi physiotherapy ne ko ana dan womin din hannun saboda hannun ya kandare kuma an bar shi a haka zai iya kandarewa jijiyoyin su bushe a haka to ana ta wannan da Allah a sasu addu'a Allah ya saka musu da alheri shi kuma Allah ya biya shi Allah kuma ya yaye masa wannan matsala mutum na biyu shine almusanna arabi almusanna arabi yana daga cikin membo mu na wannan kwamiti a kwana kusan uku ko hudu da suka wuce ko sati ɗaya da ya wuce an aike shi a ma'aikatarsu domin ya je ya yi wani assignment to sai ya tafi da motar shi kuma sai aka samu tsautsayi Allah ne ya takaita da wata mota ta take su ga baki daya wata babbar mota ko trailer ne ina jin ko trailer ta kusa murkushe su amma Allah ya kiyaye abin ya tsaya akan mota so an gyara motar kuma an kashe makudan kuɗaɗe muna addu'a Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare gaba kuma Allah ya sa ya zama kafara ga ainihin wato wannan abin da ya same su to sannan sai mutum na ƙarshe akwai wannan bawan Allah da dazu yake ba mu labarin labarin wancan mutumin da yake ce masa shi yana so ya musulunta amma ga dalilansa ina fata an gane mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kusan sati biyu da suka wuce ga komanda shi ne yaji ya ya taya mata aziya muna addu'a Allah ya ji kan wannan dattijo Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi subhanahu wata'ala ya sa aljanna ta zama ko masa da tamu gabaki daya sai mutum na ƙarshe akwai makotanmu na wannan masallaci wanda nake so za mu zama da su yanzu idan Allah ya sa suna kusa sai su dan matso da wuri-wuri sai mu dan yi dan kwarya-kwarya zama haka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da gudunmawar da suke ba mu a wannan masallaci da kuma kulamar da suke da wannan masallaci jama'a muna addu'a gaba ɗayan mu subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu na alheri duk wanda yake da damuwa anan ya Allah muna roƙonka ka yaye wa kowa damuwar shi Allah ka yaye wa kowa matsalar shi jama'a mahaifiyata dai kun sani ba ta da lafiya har yanzu dai fama ake yi muna ta ganin likita duk ƙarshen wata sai likita ya zo ya duba ta da Allah ina ƙara bara addu'a a gurinku wannan da cidowa Allah ya ba ta lafiya alhamdulillah in wani lokaci abin ya zo da sauƙi kai ga tana ta walwala tana ta fara'a ana ta wasa da dariya wata ran kuma in jikin ya motsa ya zama zama sai an dan dafa wasu a kwanciya sai an dan dafa haka dai to muna buƙatar dai a sama addu'a subhanahu wata'ala ya sa wannan rahin lafiya da wannan jinya ya zama mata kafara zunubai ga baki daya su kuma wanda suke taya mu jinya ta musamman akwai ɗaya daga cikin su anan muna tare da himalan Usman wanda yake ɗauko likita musamman ya kawo domin ya zo ya duba ta Allah ya saka musu da alkhairi bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu damuwoyin su da matsalolin su Allah ya yaye musu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta su a mutacin naman jikin mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم